أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كم أعطى من النعيم وكم منح من الخير العميم لك الحمد والنعماء والملك ربنا فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن ووصيته القرآن وميراثه القرآن سيد الورى محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على البدر المنير فإنه نور تبدى بالجمام المظلم وعلى آله وصحبه ومن سلك منحجهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwanmu a wannan masallaci masjidu al'ansar a cikin karatun littafinmu na sharhul manzuma arra'iya fi sunna na babban malami sa'ad bin ali bin muhammad azzanjani rahimahullahu ta'ala wannan da yarda Allah subhanahu wa ta'ala zai kasance darasinmu na biyu a cikin wannan littafin a darasi wanda ya gabata mun tsaya a baiti na biyar yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala zan mu tashi a baiti na shidda yaqul ash-shaykh al-imam abul qasim sa'ad bin muhammad al-janzani rahimahullahu ta'ala wa qawlu rasulin qad tahaqqaqa sidquhu بما جاءه من معجز كهر زهر فقيل لنا ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجوا من الغرر أو اتبعوا ما سن فيه محمد فطاعته تردي الذي أنزل الزبر فمن خالف الوحي المبين بأقله فذاك امرؤ قد حاب حقا وقد خسر وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذر خلاف الذي قد قاله واتل واعتبر وما اجتمعت فيه الصحابة هجة وتلك سبيل المؤمنين لمن صبر يقول الجنجاني رحمه الله تعالى وقول رسول قد تحقق صدقه وقول رسول قد تحقق صدقه بما جاءه من معجز قاهر زهر بما جاءه
فقيل لنا ردوا إلى الله أمركم فقيل لنا ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجوا من الغرر إذا ما تنازعتم لتنجوا من الغرر أو اتبعوا ما سن فيه محمد أو اتبعوا ما سن فيه محمد فطاعته تردي الذي أنزل الزبر وطاعته الذي أنزل الزبر فمن خلف الوحي المبين بعقله ومن خلف الوحي المبين بعقله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذر وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذر خلاف الذي قد قاله واتل واعتبر خلاف الذي قد قاله واتل واعتبر وما اجتمعت فيه الصحابة هجة وما اجتمعت فيه الصحابة هجة وتلك سبيل المؤمنين لمن صبر وتلك سبيل المؤمنين لمن صبر زادكم الله من فضله وتوفيقه مالا a baitin shi na shidda bayan ya da bayani akan wa'insu siffofi na Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kuma hallo ka yi aiki da alkur'ani ka yi riko da littafin Allah sannan sai malam sai zai gwada ma kuma hallo wani abun wanda dole sai an hada shi da littafin Allah dole baka ce ba ka yi aiki da alkur'ani kadai sai ka hada da sunna annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam don saboda shi annab sallallahu Alaihi wasallama ya hika saninka alkur'ani shi aka sabko ma da alkur'ani don haka bai yiwa kamar irin wa'incan 'yan alkur'aniyun wanda suke cewa su da alkur'ani kaɗai za su yi aiki kuskure ne in muka diba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa salata wa atu zakata to amma a cikin alkur'ani babu inda aka ce asuba raka'a biyu a zahar laka raka'a hudu la'asar raka'a hudu magariba raka'a uku isha raka'a hudu sai waye bayyana annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kenan dole ne in muna so mu gane alkur'ani sai mun koma sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwan da shi ne kuma an maka mai biyayya kamar mun ma Allah subhanahu wa ta'ala biyayya ne kamar yadda zan mu gani a nan ba da jimawa ba sai malam yake cewa a baiti na shidda wa qawlu rasulin qad tahaqqaqa sidquhu bima ja'ahu min mu'jizin qahirin zahar wa qawlu rasulin fada ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam qad tahaqqaqa sidquhu ai malam kaman can ya ce hukima fi ma bainana to yanzu yana zance kai hukumci hallo da magana ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine kaulu rasulin can in muka diba wanda za a fasara menene ake nihi da rasulullah anan huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida sai aka hodi wane ne muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine sai ma yake cewa wa qawluhu to magana ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kad tahaqqaqa sidquhu haqiqa wanda ingancin shi da gaskiyar shi ta bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam an san shi da gaskiya ba kokonto babu shakka bari ma dai a mujtama'in shi tun yana yaro sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya rayu an san shi mutum ne mai gaskiya har suke mai take suka mai wani sirno suka mai wani lakabi sai suke ce mai asadiqul amin mai gaskiya amintacce sallallahu alaihi wasallam dan saboda duk abin da kaga ya gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to gaskiya ne kuma hallo amini ne bayya cin amana fasidquhu amrun muhaqqaq dan haka gaskiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayi lamari ne wanda an tabbatar da shi walam yakun ahadun yartabu fi sidqihi babu wani daya wanda yake kokonto a gaskiya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai san gaski bai san ƙarya ba kawai sai gaskiya ba ruwan shi da ƙarya yana ta gaya musu gaskiya kuma sun yarda mai gaskiya ne amma lokacin da ya gaya musu littafin Allah subhanahu wa ta'ala sai suka ce wai anan wai ƙarya yake kaga kenan sun yi tufka da mi da warwara kenan wannan kuma ba gaskiya bane ba wanda shi annabi sallallahu alaihi wasallam sadiqun masduqun ne sadiqun fi kulli ma yaquluhu mai gaskiya ne akan dukkan abin da yake faɗa dan saboda shi annabi bayya furci dan san ran shi kamar yadda yazo a cikin suratul najm wama yantiqu anil hawa bayya furci dan san ran shi aya ta uku a cikin suratul najm masduqun ay yusaddiquhu rabbuhu ubangiji ta'ala ya gaskantar da annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam bima shine himalin yake cewa wa qawlu rasulin qad tahaqqaqa sidquhu bima ja'ahu ka yi ƙoƙari ka yi riko da abin da ya zo da shi min mu'jizin na daga mu'jiza a nan ana nihin alƙur'ani amma an ce mu'jiza da larabci kullu ma khalafa al'ada kullu ma khalafa al'ada ko a ce alhawarik ko a ce al'ayu shine ahmad shauki yana begen annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yake cewa da aka aihi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ka balaga sai ce bakin zamani zamani yana da baki zamani bai da baki ce bakin zamani ma mulmushi yake yi kuma hallo dukkan halitta sai suka yi haske sai yake cewa ayoyi da abubuwa wanda suka saba ma al'ada hezawa suke ta yi suna ta ba da mamaki abin al'ajabi jibrilu na zauwa da su dare da rana da yake cewa wal ayu tatra wal hawariku jammatun jibrilu rawahum biha gadda'u haka ahmad shauki yake na yabon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bima ja'ahu na daga abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi min mu'jizin kenan malam anan yana ishara ne zuwa ga ashawahid waddala'il ala sidikin rasul sallallahu alaihi wasallam shaidodi da abubuwan da suke nuni akan gaskiya ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda su ne mu'ujizozi wanda ba mu'ujizozi ba ne kade suke nuna gaskancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a malam ya ciro ne kaɗan khilafan لمن حصر الشاهد على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وإلا فالشواهد كثيرة أما شهدودين da suke nunawa akan annabi sallallahu alaihi wasallama mai gaskiya ne suna da yawa in ka karanci sira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama za ka san haka kuma hallo da sanin abin da ya zo da shi shiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka gani dan gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam da horin jini irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin sahabbai akwai daga cikin Qurayshawa da sauran kabilu an yi tama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sharri sai kaga wani ya tsani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahin ya hadu da shi amma in ya hadu da shi da ya yi tsana kowa a saman doron ƙasa ya yi kowa tsana annabi ya yi tsana da amma in ya mu'amalanci annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ya zamanto a saman doron ƙasa babu wanda ya yi sau fiye da shi akwai wata ruwaya da ake kawowa ingantatta ta mu'awiya an abihi yake cewa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fakultu na zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai nake ce me ma ataituka hatta halaktu adada asabi'i hazihi anni la atik da sai da ya rantsi ya ce annabin wa kai bai zuwa wajen shi kawai ya ce da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mu'amala kyakkyawa kai sai ya ga a saman doron ƙasa ma ba wanda ya hiso fiye da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kadiba kissa nan ta ba Yahudan nan da yake cutar da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, amma dan mu'amala ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya yi rashin lahiya annabi ya je gaida shi, ya ce, Kai wannan ba mutumin banza ba ne ba, wa inna ka la'ala hulkin azim sallallahu Alaihi wasallam. Kenan haka annabi sallallahu Alaihi wasallam akwai ayoyi da dama wanda suke nuna gaskiyar shi. mu'jizin sai mala yake cewa bima ja'ahu min mu'jizin na daga abin da yazo daga cikin mu'jizin at-ta'biru an hazihi al-umur allati yu'ayyid biha ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam mu'jizin mu'jiza ce wanda da wani annabi bai zo da su ba sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam alqur'ani ba a sabko ma da wani annabi ba sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kadiba ka gani wata rana ana zamne jibril wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ji wani ƙara da bai taɓa ji ba daga sama yana ɗaga kanshi sallallahu alaihi wasallam sai ke tambaya menene ruwaya ce ingantatta sai aka ce mai wata ƙoha ce aka buɗe wannan ƙofar ba a taɓa buɗe ta ba sai yau jibril ne yake ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam labari ya ce da aka buɗe wannan ƙofar wani mala'ika ya huto daga wannan ƙofar bai taɓa hutawa ba daga wannan ƙofar sai yau hallo mala'ikan sai ya zo kawai ba don komi ba don ya labarta ma annabi sallallahu alaihi wasallama wa'insu abubuwa guda biyu wanda ba a ba ba wa'insu annabawa kahin shi shi ne mala'ika yake cewa na zo ma da abubuwa guda biyu wanda ba a taɓa zo ma da wani annabi ba kahin kai hawatimul baqara آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سيتمي نبيكما فاتحة الكتاب سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين هزوا قرشين سورة كديبا كغني النبي صلى الله عليه وسلم آمنا وانا انك كرنتا a daranka ta isan ma ba abin da zai same ka haka wayi gari kadiba fatihatul kitabi suratul ruqya in ji malamai suratul shifa'i wanda ibnul qayyim rahimahullah ta'ala yake cewa da ka bar kowace addu'a kai riko da suratul fatiha yace da ta isan maka to shine he mala'ikan yake cewa an sabko ma da wa'annan abubuwan guda biyu ba a taba sabko ma wani annabi ba kahin kai sallallahu alaihi wasallam kaga wannan mu'jiza ce au ba ko ba mu'jiza ba mu'jiza ce kenan shine wannan fadhalika burhananun min rabbik kenan inna fi zalika la'aya kenan shine al-mu'jiza yutlaq ala al-qur'an qahirin kenan mu'jiza ce al-qur'ani kuma hallu gagar badau wanda ta gagaru kowa da al'umma za su haɗu su kawo kwatankwacin aya guda ɗaya ba za su iya ba ko su haɗu su kawo kwatankwacin sura guda ɗaya ba za su iya ba kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa fa illam taf'alu walan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara a cikin suratul baqara kenan shine malam yake cewa wa qawlu rasulin qad tahaqqaqa sidquhu bima ja'ahu min mu'jizin ƙahirin zahar ya zo a cikin sahihaini hadisi na abu huraira lalle ma'aikin Allah tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi na cewa ma min anbiya ma min al-anbiya min nabiyin illa wa qad utiya min al-ayat ma mislahu amana alayhi al-bashar wa innama kana allazi utitu wahyan aw hallahu ilayya fa arju an akuna aktharuhum tabi'an yawm al-qiyamah kaga hususiya ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ke nunawa akan cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa afdalul anbiya war rusul alaihi musallam sai malai yake cewa a baiti na bakwai faqila lana ruddu ila Allahi amrakum iza ma tanaza'tum litanju min al-garar faqila lana ruddu a nan a ƙa'ida na balaga akwai al'ijazu bilhazab al'ijazu bilhazab yana daga cikin iya zance na larabawa ka rige ka rage magana a cikin lafazi kaɗan wanda kuma babu wanda ya iya wannan ijazin a duniya in ji larabawan karan kansu kamar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam an ka diba maganganu irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gani magana kaɗan amma da za a fasara ta littattafai ne zai yanzu mu diba hadisi da annabi ke cewa innamal a'malu binniyat mu tsaya anan kade innamal a'malu binniyat ya ne fasara yake dukkan ayyuka suna tare da niyya to da zan mu fasara wannan he mu yi turwa san fajba'ida ba kaga innamal a'malu binniyat sallah tana daga cikin a'mal ko bata ciki azumi yana daga cikin a'mal ko bai ciki haji hwa sadaka hwa kyauta hwa ka gani sada zumunci hwa tana ciki kaga babu wani aiki nan wanda wannan hadisin bai ya shiga cikin shi ba amma kaga magana ta manzon Allah ɗan lafazi kaɗan ta ɗauki ma'ana da yawa wannan na nuni akan fasaha ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to nan ijaz bil hazaf ne malan an yi hazaf na jumal faqila lana ruddu ya cire kenan faqila lana ruddu ila allahi amrakum kenan an yi ai fi kitabillahi an gaya mana mu maida ayyukanmu an mun yi wani rikici an mun yi wani saɓani muna neman mahuta mu leƙa mu ga yaya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kuma hallo yaya annabin shi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce malam anan yana nuni zuwa ga faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تعويلا أتكين سورة النساء كنان ياكو أنه كي إيماني دا الله كما الله داء كما ما أيكي صلى الله عليه وسلم داء da shugabannin lamurruka da gare ku idan kun yi jayayya ko wata husuma ko wata garrama akan wani abu to kuma da wannan abin naku marji'inku ya koma littafin Allah da sunna annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kenan shine fa khairul lakum an yakuna raddukum fin niza' wal husumat ila kalamillahi wa ila kalamin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam in kuka yi haka kuma to za ku samu mahuta shine himala yake cewa litanju min al-gharar litanju dan ku tsira ku kubuta liyakuna bizalika najatukum min algarar shi kuma menene algar alkhatar khatari shine algar ko alhalaka halaka kenan dan ku tsira ku kubuta daga halaka shine larabawa suke cewa garrara bi nafsihi garrara bi nafsihi ya kai kanshi zuwa ga halaka ya kai kanshi zuwa ga hatsari iza arradaha lilhalaka lilhalaka kenan faman arada li nafsihi najata wassalamata duk wanda yake son tsirawa da duk wanda yake son kubuta da duk wanda yake son rayuwa mai daɗi ya kubuta a duniya da lahira to sai ya bi Allah subhanahu wa ta'ala kuma hallo sai ya bi manzan shi shine mai ha'iya yake cewa تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدئيا شرعي كنا ده منين أقب ولا تك بدئيا لعلك تفلح kenan sharaɗin jin daɗin rayuwa sharaɗin kuɓuta da tsira ka bi littafin Allah ka bi sunna annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine malik cewa faqila lana ruddu ila Allah amrakum idza matana za'tum litanju min al-garar sai mala yake cewa a baiti na takwas a wittabi'u ma sanna fihi muhammadun fata'atuhu turdillazi anzala zubur a wittabi'u ko ku bi abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sunnanta fata'atuhu shi wannan da'a ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam turdillazi anzala zubur tana sa wanda ya saukar da littattafan sama ya yarda da kai kenan malam anan na nuni akan cewa fa duk wanda ya yi biyayya ga Allah ya yi biyayya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to shine ya tsira sannan da malam yake cewa fata'atuhu ai ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yi masa biyayya in ka mai biyayya to kaman kama Allah subhanahu wa ta'ala biyayya ne kaman man yastajib lirrasul sallallahu alaihi wasallam wa ya'mal bi hadihi faqad istajaba lillahi wannan kuma Allah ne ya faɗa a cikin suratul nisa man yuti'ir rasula faqad ata Allah man yuti'ir rasula faqad ata Allah to ina wanda suke cewa busu aiki da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan alqur'ani ne wannan ayat ta hutu duk wanda yama annabi sallallahu alaihi wasallama da'a to haƙiƙa yama Allah ta'a waman tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza haka Allah subhanahu wata'ala ya faɗa kuma wannan ayoyi da dama ana mukarna duk inda ka ji an ce amma Allah da'a he kaga ana cewa amma annabi da'a dan saboda alqur'ani da sunna tare yake tahiya mu tsaya a cikin suran nan suratul nisa inda Allah subhanahu wataala yake cewa tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa zalika fawzul azim wannan shine dokokin Allah duk wanda ya ma Allah da'a da manzan shi to Allah zai sanya shi aljanna wanda ƙoramu suke gudana a ƙasanta suna masu dawwama a ciki kuma wannan rabo ne mai girma a cikin surar dai suratul nisa'i Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa man yuti illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا duk wanda ya ma Allah da'a ya ma annabi sallallahu alaihi wa sallama biyayya fa ula'ika to wa'innan ma'allazina an'ama Allah kuna tare da wanda Allah ya musu ni'ima su wane ne minan nabiyyin na daga annabawa wasiddiqin da wanda suka gaskanta da Allah da manzo wa shuhada da shahidai wa salihin da mutanen kwarai ma dalla da wannan ai makwabtaka wannan makwabtaka ai babu kaman ita a can cikin suratul fatahi inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa laysa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj wa man yuti illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa man yatawalla yu'azzibuhu azaban alima kenan shine malaika cewa turdil ladzi anzala az-zubur az-zubur anan ana ana kinaya akan littattafan dukkan littattafan da Allah subhanahu wa ta'ala ya sabko daga sama ana ce musu azzubur a larabci duk littattafan da Allah subhanahu wa ta'ala al-kutub al-munazzala min as-sama tusamma bizubur kuma ya shahara amma kuma hallo ana cewa azzubur littahi na annabi Dawud littahin annabi Dawud alaihi salatu wassalam wannan ya yi shahara wannan kuma Allah ya zo Allah subhanahu wataala yana cewa a cikin suratul nisa wa ataina dawuda zabura muka ba dawuda littafin zabura kenan wannan na nuni akan cewa dillitahon da aka sabko daga sama Allah subhanahu wataala ne ya sabko su fahiya tanzilun min rabbil alamin sai malam yake cewa a baiti na tara faman khalafal wahyal mubin bifadlihi فمن خلف الوحي المبين بعقله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر فمن خالف الوحي المبين الوحي المبين هنا القرآن الكريم duk wanda ya saba ma wahayi bayyananne da hankalin shi kai ka gwada ka ce wannan abin hankali bai doka shi ho addini ba hankali ko hankalinka bai doka kawai in Allah subhanahu wataala ya ce ayi annabi ya ce ayi kawai sami'ina wa ata'ana aliyu bin abi talib yake cewa da addini ra'ayi ne da kawai kasan huffi kasan kafa shine ya kamata a ce a shafa annabi amma bai ce ba in za a yi masahu alal huffaini bai ce ba ta hatal huffaini sai aka ce a shafa sama sai aliyu bin abi talib yake cewa da addini ra'ayi ne da kasan kafa ne ai ya kamata a shafa to he ce he dai addini ba ra'ayi ba ne duk abin da kaga an yi to kawai kai hankalinka ne bai kai ba aqaluka da'if wa aqaluka mahdud hankalinka ne yana da wani ƙayyadadden abu kuma hallo duk iliminka akwai sama da kai wa fawqa kullu zi ilmin alim in ka ce yadda hankali bai doka kai ne hankalin naka bai doka to ko magana da ake cikin mutane ai akwai wanda zai yi mamaki akwai wanda bai mamaki ko ko magana wanda za a yi akwai cikin mutane zaka gano hankalin mutane daban-daban ne wannan ya yarda wannan kuma bai yarda ba wannan a hankalin shi ya za a yi kaza wannan a ya za a yi kaza imam malik ɗaliban shi wani yake mai tambaya yake cewa in sallah ta kama a sama ya ya za a yi a wancan lokaci in sallah ta kama a sama yaya za a yi malam ya ba da amsa amma akwai wanda suka kwabi wanda ya yi wannan hire don su hankalinsu bai doka ba a wannan wajen shi kuma wanda ya tambaye tunanin shi ya ba shi kawai an iya samun mustaqbal a yi ringaisa balaguro a sama tunda an yi abin hawa na ƙasa an yi na sama shi ma malam kuma ya yarda kuma malam ya ba da fatawa to kaga in hankalinka bai yarda don shi yasa ba a son ka sa hankalinka a cikin addini kenan in Allah ya ce abu kawai abi sai abi in ya ce a bari sai ya ce a bari ka diba ka gani lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in uda ya fada cikin makayin ɗayanku a tsoma shi don saboda a fiffiken guda akwai cutarwa a fiffiken guda akwai magani mutane da yawa sun yi ta musun wa'annan abubuwa suna ga ƙazamta ce amma yanzu ha akwai wanda suka musulunta daktorori da dama wanda in wayewan ne ta turanci sun hika suka gano cewa fa kudan nan fa tabbas annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi gaskiya a fikafikin akwai microbe kuma babu abin da zai hudda shi kaman wannan fiffiken guda a fiffiken guda akwai magani a fiffiken guda kuma hallo akwai cuta kaga sallallahu alaihi wasallam shekara nawa yayi wannan magana amma kuma hallo yanzu daktorori da dama kafirai su da kansu sun gano wa'annan abubuwan ba kafiran da bane ba suke cewa a izamituna wa kunna turaban wa izaman a inna lamaba'usun a wata aya kuma a inna lamadinun ba kafiran da bane suke hodi irin isa an kadiba ta kasu bin sa'id al-iyadi yake cewa mali aran nasu yazhabuna wala yarji'un ta yaya nake ga mutane yake cewa suna tahiya busu dawowa aradu bil mina aradu bil maqami fa aqamu wai sun yarda da wancan wajen ne da aka kai su sai suka tsaya am turi kufa namu ko kuma barin su ne aka yi suke barci yake cewa ya ma'ashar al-iyad aina al-aba wal ajdad wa aina samud wa ad wa aina fara'inat ash-shaddad kaga ai su ne duka suke faɗin wayannan abubuwan amma sai Allah subhanahu wata'ala yasa da kansu hallo su gano Allah mai iya kadar da mamaci ne suna cewa za'amal lazina kafaru allan yub'asu qul bala wa rabbi latub'asunna summa latunabba'unna bima amiltum wa zalika 'ala allahi yasir yanzu sai Allah sai ya kawo asarul hadis dirasa ta ADN tura da suka ɗauko ADN in nan suka ga ADN in nan in aka yi gobara mutane suka ƙone a wannan ADN in nan ana iya ganowa mutane nawa ne suka ƙone ana iya ganowa daga ADN in wannan kaɗai wanda shi bai ya ƙonewa mata nawa ne maza nawa ne ana iya ganowa daga ADN in wannan wannan gawar da aka samu a wannan ramin shekarar ta ya kai nawa duka daga ADN in nan to kaga ai wanda ya halitta ai shi ya sanin wanda ya samar da ita babu ita ai shi zai tayar da ita kuma hallo in ta mutu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa aka samu wannan abun hallo ta hanyar su wanda kafiran su suka hudo wannan abubuwa kaga wannan duka inna fi zalika laayatin amma gawa liulil albab kenan wannan shine malaka cewa faman khalafa alwahyi almubin duk wanda ya saba ma wahayi bayyananne alqur'ani kenan da hankalin shi fa zaka imru'un wannan ai wannan mutum ne kada haba wanda ya tabe haƙƙan taɓewa ta gaskiya, waƙad hasir kuma hallo ya yi hasara, fa za ka imru'un kad haba haƙƙan waƙad hasir, ai, lam yu hassil fi amalihi haza illal haiba wal husran. Kenan babu wani abu tare da wannan mutumin sai haiba taɓewa, wal husran kuma hallo da hasara, shi kuma alhasir diddun rabe, kishiya wanda ya hasara shine wanda ya ci riba. kenan shine malam yake gaya mana akan cewa fa ba a kiyasta ita shari'a da hankali shari'a ta hi karhin hankali sai malam yake cewa a baiti na goma wa fitar ki amril mustafa fitnatun fazar خلاف الذي قد قاله واتل واعتبر وفي ترك أمر المصطفى a cikin barin umarnin almustafa zaɓaɓɓewa kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fitnatun ka bar ga sunnan manzon Allah ne kuma ka santa inda ma baka santa bane ba ka santa kuma ka barta haka samu wani wai banda barin nata diye kuma ya san hadisi ne annabi ne ya faɗa ko kuma ya ringa sukan wannan abun ko ya ringa sukan wanda yake wannan abun sai mala ya ce a cikin barin umarnin almustafa zaɓaɓɓe annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam fitnatun wallahi akwai fitina fazar don haka ka bari fa fazar hilafan lazi karkalahu ka bar hilaf ka bar hilafa ka bar sabawa an an ce annabi ya ce ka bar sabawa watulu ka karanta kawai wa atabir kuma hallo ka lura malam anan na mana kashedi ne yana nuna mana zuwa ga ƙaunihi ta'ala da Allah subhanahu wa ta'ala yake fara a cikin suratun nur falyahzaril lazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim kashedunku kashedun wa wanda suke saba ma lamarin shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da wata musiba ta same su ko kuma wata azaba mai raɗaɗi ta same su ya hima alheri ka yi shuru a kan sunna da ka yi musu da ita in an ce wannan sunna annabi sallallahu alaihi wasallama iyaka ka yi zargin wanda yake yin wannan abu don saboda in ka sha kaman ka sha da annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam imam ahmad rahimahullahu ta'ala yake mamaki mutane wanda ga yanan sun san wa ƙala Allah ƙala Rasul amma sai su tayi ra'ayin da Sufyan yana ce musu annabi ya ce ko kuma Allah ya ce he ce Sufyanu ya ce yake cewa ajibtu li qaumi arafu li isnada wa sihhatahu wa yazhabuna ila ra'yi Sufyan Imam Ahmad ya ce nayi mamakin mutane mamaki na ga mutane wanda sun san isnadi sun san gaya nan wa Allah ya ce annabi ya ce kuma sun san wannan abin ya inganta amma sai su ringa tahiya akan wai ra'ayin Sufyan alhali Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa falyahzar allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun ali kenan shine malam yake mana kashedi akan cewa in an ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce to babu yanzu zancen wani ra'ayin wani malami ko wani shehi ko wani alittahi artikul kaza ya ce kaza ko wani kaza ya ce kaza kadiba ka gani ibn abbas mufassirul umma yarda Allah ta tabbata a gare shi lokacin da ya fatawa a saman hajji akan attamattu wa wujubihi yace ana iya yin tamattu'i a hajji menene tamattu'i akwai attamattu da al-ifrat attamattu shine mutum yayi umara ya sa kayan shi ihramin shi ya doki harami ya je yayi umara ya kewaye ka'aba so bakwai ya je yayi saffa da marwa ya je yayi umara she'ida sannan kuma hallo ya hudda ihramin shi ya sa kayan shi wanda ya saba sawa sannan kuma hallo in rana ta takwas ta zo hallo kuma hallo ya sake sabon ihrami na mi na haji kenan ya samu haji ya samu umara da harko kuma ya samu hajji shine ake ce ma wani attamattu shi kuma al-ifrat shine mutum ya je kawai kamar misali irin matsalolin da ake samu yanzu a nan ko na jirgi go sai ka ga wani ana gobe hajji ma su tashi ba a doka sai rana ta bakwai ka tashi shi kuma za a fara hajji rana ta takwas to sai ka tafi direct kaga ai baka da lokacin umara kenan kawai hajji ne zakai sai kai hajjin ka kade to shine wannan al-ifrat to lokacin da ibn abbas ya yi fatawa sai ya ce ai tamattu ya yi kuma ana yin shi sai aka mai ca sai mutane suka ce a'a ai abubakar sayyidina abubakar radiyallahu anhu da sayyidina umar yaryani bil ifrad suna ganin al ifrad zai kadiba ka gani ha umar ne da wa da abubakar mafi alherin mutane bayan annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam abubakar da umar kamar yadda mai ha'iya ya kawo yake cewa waƙul inna khairan nasi ba da muhammadin wazirahu kidman summa usmanul arjau ورابئهم خير البرية بعدهم علي خليق الخير بالخير منجه سي ابن عباس يتي ina ce muku annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kuma ku kuna abubakar da umar ya ce to barantana malam wani kowane ne kai in ga magana annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam tunda ibn abbas ya sa an ajiye ta abubakar da umar kai ma ya za a yi da taka ajiye ta za a yi yanan dan shi yasa ga magana annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba na ɗauki ta wani ba in kana son shi biyayya shi shine wannan biyayya innal muhibba liman yuhibbu muti'u innal muhibba liman yuhibbu muti'u in kana son mutum to ka mai da'a san da kake mai shine da'a da yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna illa man aba qalu wa man ya'aba ya rasulullah qala man ata'ani dahal janna wa man asani faqad aba sallallahu alaihi wasallam kenan shine imam ahmad kamar yadda yayi bayani a can baya ke cewa ajirtu li qaumin arafu al isnad wa sihatuhu lakinnahum yazhabuna ila ra'yi sufyan sai malam yake cewa watulu ay kalamahu ka ringa karanta zancen shi muta'ammilan kana mai ta'ammuli mutadabbiran kana mai tadabburi mutafahiman kana mai neman ganewa mutabassiran kana mai neman ka gano abubuwa wa tabir sannan kuma hallo ka lura da abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo don ya kasance ma hujja da wa'azi da ibra a nan ya kamata mu tsaya a baiti na goma abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ilimi mai amfani ya ba mu arziki tsarkakakke ya sanya ayyukan da muke yin su amsassu ne Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك